أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ويختار القاسم بالشفع وبالأوتار مكور الليل على النهار ومصور الفجار والأبرار خالق الشهور والأعوام والساعات والأيام ودائم الصيام في رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها الصائمون والصائمات اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا عقابه في يوم لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أما بعد أيها الإخوة المصلون فنحن اليوم في الثاني والعشرين من شهر رمضان أو في يوم الثاني عشر من رمضان الموافق لسبعة عشر من شهر مايو ونحن في خطبة الرابعة في هذا المسجد المبارك وما زالت خطبتنا تتحدث عن جملة العبادات التي يتعاظم أجرها في رمضان وتكون في حد ذاتها سببا لدخول الجنة ومن هذه العبادات أيها الإخوة المصلون قراءة القرآن وتدبر معانيه واستخراج أحكامه وتبليغه للناس عليه يقول الباري تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فاقرأوا أيها الإخوة المصلون في هذا الشهر المبارك القرآن وأقفوا عليه وتدبروا آياته ومعانيه روي في حديث صحيح عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أخرجه البخاري وروت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعثر فيه وهو عليه شاب له أجران إخوة har yanzu dai mun duba mu tana tattaunawa ne akan tseren biyar ibadun da in an rike su cikin watan Ramadan girman ladan yana karuwa kuma su a karan kansu sababi ne na shiga gidan aljanna ko da da ramadan ko ba ramadan cikin wannan ibadun akwai karanta alqur'ani akwai kula da ma'aurorin da suke cikin alqur'ani akwai kokarin fitar da hukuncin hukuncin shi da ilmantar da mutane abin da ke cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa shi wannan alqur'ani shi ya saukar da shi kuma da gaskiya ya saukar da wannan alqur'ani ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wa mutane sannu a hankali daki da daki dan su bani hukuncin Allah madaukakin sarki dangane da faralin shi alqur'ani din abu kuma matalbani manzon Allah ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku karanta alqur'ani zai zo ranar alkiyama yana mai ceto ga masu karatu shi alqur'ani ne ce kuma abota karatun alqur'ani haka nan wani hadisin abdullahi bin amr bin al-as yana cewa za a ce da mai qur'ani karanta sai ka taka matakala karanta ka taka ka ƙara sama ƙarshen matakinka shi ne iyakan abin da kake karantawa a rayuwarka ta duniya don haka mai aya ɗaya matsayin shi ɗaya mai biyu matsayinsa biyu mai aya goma matsayinsa goma mai aya dubu matsayinsa dubu wanda ya karanta alƙur'ani shi ke da kololuwar matsayi a cikin gidan aljanna haka nan Aisha take cewa wanda ya goge da alƙur'ani almani gogagge da alƙur'ani ma asfafaratil kiramil barara matsayinsa yana tare ne da manya-manyan mala'ikun Allah madaukakin sarki wanda ke karanta alqur'ani yana tirjiya yana mai nauyi da na Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi wannan ladan ka guda biyu ne ladan lafiya shi wajen karatun alqur'ani da kuma hakuri da yayi wajen wahalar da alqur'ani ke bashi amma duk da haka ya zama to abokin alqur'ani za a bashi lada har kifi guda biyu ومن هذه العبادات أيها الإخوة قيام الليل فقوموا أيها المؤمنون ليالي رمضان وغيره فإنها سنة نبيكم ودعم الصالحين من قبلكم وشرف المؤمنين وزادكم إلى الآخرة روى الترمذي عن أبي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بصيام الليل فإنه دعم الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومفردة للداء عن الجسد وكونوا مع أهاليكم وأولادكم لتنسبوا في سلك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وينبغي أن تستبقوا القيام حتى يكون راحة أبدانكم وشفاء حكمكم ودواؤكم من الكسل والعجز واستعينوا به على قضاء حوائجكم أوليس الله تبارك وتعالى هو القائل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا عزمه أمر فسعى إلى الصلاة فإذا دخل في الصلاة تلاشى همومه وغمومه وسر قلبه بملكه بالله تعالى ولما اتاه جبريل كما في حديث سهل بن سعد قال له يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحلم من شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك مجزي به واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس واما عن الادله القرانيه والحديثيه على مكانه القيام فكثيره جدا منها قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى في ايه اخرى ان المتقين في جنات وعيون آمنين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقم منه قليلا أرسل عليه ورتل القرآن ترتيلا ibada ta biyu wacce take sada mu gidan aljanna cikin wannan wata mai albarka ita ce tsayuwar dare tsayuwa cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sunna ce cikin al'ummar da suke sun gabace suna ce ta cikin mutanen kwarai magabatan ku ita ce take kusatar da ku ga ubangiji tana hana ku aikata sabo ta kaskare zunuban ku tana kuma ɗauke cututtuka daga jikin ku duk wanda ya taimaki sallah cikin dare za a samu karancin sabo a gurin shi za a samu karancin cututtuka kuma zai samu kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ku dage da yin sallah cikin dare cikin wannan ramadanin ku yi sallah tare da iyalanku ku yi sallah tare da ƴaƴanku Allah madaukakin sarki zai rubuta su cikin masu ambatan Allah da yawa su matan za a rubuta su cikin masu ambatan Allah da yawa ya kamata mu dage mu mai da tarawihi mu mai da tahajjudi cikin Ramadan ya zama to sabon mu abin jin daɗin mu hakan zai sa lafiya a jikinmu ya ba mu sauƙin cututtuka ya zama to ya malance mana kasala ya magance mana rabuwarsa mu nemi taimakon Allah da sallah shine kita wata ino min sabr wa salam wa innaha la kabiratun illa ala al-khashishin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kusi ya yawa bakin ciki ya taso mai yana kafar da sallah ne idan ya kafar da sallah duk kunci da damuwa suna tafiya take za ka ga ya fara walwala da farin ciki saboda jani da ya samu da Allah madaukakin sarki haka nan jibril ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai duk wani da za ka yi duniya wata ran za ka mutu ka kaunaci duk wanda za ka kaunata wata ran za ka zama to ba shi aikata duk abin da kake so akan da za a bai akan sa za a ma sakayya amma dai ka sani matsayin mumini shine irin tsayuwar da yake cikin dare haka nan ba kisa ta mumini wadata da yake da akwai akan hannu abu da ke hannun mutane dan haka ne kuma ka roki mutane ka yi sallah cikin dare ka roki Allah madaukakin sarki sai Allah ya biya ma wannan bukata to ku duba takarar ayoyi da yawa wanda suke magana akan matsayin tsayuwar dare da goyin sallah ta tahajjudi kamar wannan lalle kan tahajjudi kamar ya ayyuhal muzammin da kuma amadu wa qanidul ala al-layli sajidan wa qa'iman ya'dharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih اللهم اجعلنا ممن يقيم رمضان ايمانا بك واحتسابا لما عندك وتقبله منا يا رب العالمين اللهم تقبل منا الركوع والسجود والسرور والانتصار يا رب العالمين واختم لنا جميعا بالباقيات الصالحات اعمالنا واجالنا والصلاة والسلام على المختار من بين الورى المدعوه الى من ساروا فوق الثرى البشير لمن عمل بالطاعات ومنذور من صلح من صحب الردى القائل في حديث الشريف اتاني جبريل فقال يا محمد من ادرك رمضان فلزم فرده فابعده الله فقلت امين ومن ادرك والديه فدخل النار فابعده الله فقلت امين ومن ذكر عنده فلم يصل عليه فأبعده الله فقلت آمين من الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ملائكة جبريل يزور يأتوني كذا yace ya manzon Allah duk wanda wata Ramadan ya shigo bai yi aiki da za a gafarta mai zunubai shi ba Allah ya nesanta shi daga samun rahama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace amin da ka yi ruwa ana da kalubale duk wanda Ramadan ya zo ya tsaya yana raye ya tabbatar yana da aiki da Allah ba da sarki zai ya maka mashi in babu to yana da zinuwa malaika jibril yana da amin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kowa ya dai kowa ya tsaya lalle ya tabbatar yana da aiki da Allah ba da sarki zai ya maka mai dalilin da cikin wannan wata Ramadan din malaika jibril zai yi addu'a ta biyu duk wanda ya yi iyaye suka yi rayuwa suka rabu a dalilinsu Allah bai gafarta mashi ba Allah ya nesantar da wannan mutumin daga samun rahama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amin da haka duk wanda yake da iyaye biyu ko wanda yake da uwa guda ɗaya ko wanda yake da mahaifi a raye yana da kalubale yana da kaito lalle sai ya amintar da iyaye sai ya kyautata musu sai ya musu duk abin da ya dace ko ya fara cikin tsiwar mala'ika jibril tare da hannu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na uku shine wanda za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba malaika jibril ya ce Allah tsire wa wannan mutumin albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amin dan haka sai kudubar ta ce fattaqullaha ya ibadallah واغتنموا من رمضان ما يقربكم الى ربكم زلفى وقدموا فيه لانفسكم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله فالكيف في رمضان من اطاع ربه ورجاه وقرأ القرآن ورعاه وقام في بسط الليل والهدام أيها الإخوة الصائمون والصائمات أطعموا في رمضانكم الطيبات ما كسبتم مما أخذه الله من الأرض رزقا لكم وصلوا فيه أرحامكم ووافوا فيه اليتامى والأرامل ولا تكونوا ممن تتحقق عليهم غضب الله ولعن جبريل وتعليم محمد صلى الله عليه وسلم kuma da ke kuri tsoron Allah kuri mata daga wannan Ramadan abin da zai kara muku kusanci zuwa ga Allah ba ku kusanci ku gabatar da ibadun da za ku samu lalaci wajen Allah wa ma ku kashi ne da ku ku da kai da cikin wani Allah me wayo cikin Ramadan shi ne wanda ya yi ga Allah ba da kusanci ya yi bukatar ku Allah da a wajen Allah shi ne mai karanta alkur'ani da ƙoƙarin sanin abin da alkur'ani ya kusa shi ne mai sallah a cikin duhun dare wanda su ne masu wayo cikin watan ramadan ƴan uwana masu azumi ku ke ciyar da abinci cikin alaliya da Allah ya ɗauka cikin sarki ya rure ku arzikin da Allah ya fitar muku ta ƙasa kuka samu kuɗi a hannunku ko kuɗi a aljihunku ko abinci cikin sauki ko dukiya a cikin da kake ku ciyar da cikin wannan ramadan arzikin Allah ne ya sanya a cikin namu ku ciyar da bazuwa ku sada zumunci ku tabbata wa marayu ku tabbata wa matan da mazajen su suka rasu wannan su ne ne ba su ne ya kamata ku dage da su cikin ramadana kada ku yi turba ku yi kasance ku fado wanda za ku fada cikin fushin Allah da tsiriyar jibri da amin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waye Allah zai yi fushi da mu waye mala'ika ya tsinewa waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace amin Allah tsinewanci shine man sadaqa ramadan دون ان يكون له في رسوله ما يرضي الله عز وجل ويقربه من الجنان حيث الفوائد الاكرام القاصره الاغرام والله انها لهي الخساره ان يخرج رمضان ولم يستفد فيه العبد من الصالحات ويا ندامة من خرج رمضان ولم يتمسك فيه من الدين بالعروة الوثقى ويا نهبا على من خرج رمضان وحاله كما هي قبل رمضان من ذنوب والعياذ واي بلاء من اشد الابعاد عن رحمه الله تعالى عندما يمر شهر رمضان ولم يحظى فيه المسلم بالتقوى والمغفره والرحمه والعتق من النيران هو ذلك لن يكن في واحد فاحه karshen asa shi ne wanda ramadan ya wuce bai kara ayyuka da kwarai ba wallahi akwai nadama akwai wanda ramadan ya wuce bai kara rike addini shi kamkan ba wallahi akwai cikan yasa da wanda ramadan ya zo ya wuce ya bar shi a cikin halin da ya same shi in dai ramadan ya zo ya wuce halin da ka shiga haka nan ka shiga haka nan ka fita wallahi akwai nadama ya kamata lalle mutum ya san abin da zai kara masa imani cikin wannan watan ramadan ba ka lafi ba a tsara da ta kai a cikin ramadan ya kare ba a samu tsoron Allah ba ba a samu gafara ba ba a samu rahama ba ba a samu irsuwa daga wutar Allah ta wuce sarki ba lalle ya kamata ku dage ya zama to cikin asusun ku na nashira kuna da aikin da zai amintar da Allah madaukakin sarki ku samu aure da matan kirki wanda Allah madaukakin sarki sun faɗa ku cewa sawa'i ba a tara ba wani kuma sun faɗa ku cewa fi hinnan akhiratu war la yadkhulunna illa qablahum wala jannah اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار وبارك لنا في رمضان واجعله سببا لتكفير ذنوبنا والسيئات من اعمالنا اللهم بسبب اسلامه وقيامه فادخلنا جنتك من باب الريان مع امهاتنا وابائنا واساتذتنا واجدادنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء امحاننا وجل همومنا وسقامنا يا رب العالمين اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شفيا ولا محروما اللهم لا تجعلنا في من الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين muna sake addu'a da Allah madaukakin sarki halin jarabawa da kasan mu take ciki ya Allah madaukakin sarki ka yaye mana rigingimu boko haram wanda ta shafa da wanda ba ta shafa ba ubangiji Allah ka ba su mafita ya Allah ka ba su mafita ya Allah ka sa ta zama ko kankanar zunubai a gare su matsala ta ɗauke mutane da garkuwa da su Allah ka magance mana ita rigingimu makiyaya da manoma Allah madaukakin sarki ka ya kankare mana shi Allah ka kankare mana shi ya Allah duk kulluna da za su tada da musulmi su wata ramadan da bayan ya Allah ka bada shi mana wannan kima din Allah ka zaune da kasar lafiya Allah ka zaune da jihar lafiya Allah ka zaune da wannan gari wannan namu lafiya Allah shi wa gaban mu Allah ka amsa su da tsoronka Allah ka amsa su da tsoronka Allah ka kare hannun su daga kai zalunci Allah ka dora su akan ayyukan da zai zama to masu amfani a gare mu waɗanda suka taimaka wajen yin wannan masallaci da ba da gudunmuwa da tsoro a kai shi da wanda muke sallah cikin shi ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ayyuha al-ikhwatu al-mukarramun inna ma amaraku bi shay'in ابتدعه بنفسه وسلاه بملائكته وسلته بكم قائلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يقول الى صلاتكم يرحمكم الله